نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامينه على وحيه صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله أن الله تبارك وتعالى اختاركم وميزكم بين الأمم فأنتم أمة مختارة قال رب العزة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه عباد الله ولا تشاركوا النصارى المشركين في احتفالاتهم لأن هذه الاحتفالات يا عباد الله إنما هي من الأعمال الشرك اتقوا الله يا عباد الله اتركوا لهم هذا الأم هذا العمل الشنيع احتفالاتهم يا عباد الله هذا مخالف تماما لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ميلاد المسيح يا عباد الله إنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى قد ولد عيسى بن مريم فالله لم يلد يا عباد الله فأنتم مسلمون سماكم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم في التوراة والإنجيل وفي القرآن العظيم قال ربنا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الله هو الواحد يا عباد الله وهو الخالق يا عباد الله لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يشركون عباد الله الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فلفظ احد مما لا يمكن ان يعد له ثانيه إذا قلت يا عبد الله واحد فهنالك اثنان وكذلك إذا قلت أول فهنالك ثاني والأولى لها ثانية وأما لفظ أحد لا يمكنك أن تلفظ بما يلي هذه الكلمة فتعالى الله تبارك وتعالى هو الأحد سبحانه وتعالى وأما عيسى بن مريم عليه السلام فهو عبد لله ورسولا لله وما دعا عيسى ألوهية هو ولا أمه وما قال أنه خالق بل أقر على نفسه هو ووالدته على أنهما من عباد الله الخالق الأحد قال ربنا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قلت إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وقال ربنا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم إليه جميعا أيها المسلمون يا عباد الله إن من أقبح الأمور بل هي أكبر الكبائر إن من أقبح أقبح شيء في هذا الكون يا عباد الله هو الشرك بالله تبارك وتعالى وكل من قال بأن, الله بأن لله ولد فقد أشرك لله شرك أكبر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما جاء في البخاري فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أن لن أن لم أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا والله تبارك وتعالى يقول أيضا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فقال ربنا انظر كيف نبين لهم الآيات كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون عباد الله لا تهنئ المشركون بأعيادهم لا شفاهة ولا عن طريق إرسال الرسائل النسية عبر الهواتف ولا تهاتفوا أحدا منهم تهنئة لحلول هذا العيد فإن هذا من الشرك عندهم فإن فعلهم هذا يا عباد الله من الشرك الأكبر لا تشاركوهم في مثل هذه الاحتفالات ولا يعني ذلك ظلمهم بل لأنهم يفرحون بمولد عيسى ووالده كما يزعمون هو الله فسبحان الله عما يصفون والدين الإسلام يا عباد الله قد أمركم بالعدل والإنصاف لغيركم من أهل الكتاب كما قال رب العزة والجبروت في محكم تنزيله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وكذلك طعام الذي يصنع من أجل هذه الاحتفالات يا عباد الله قال أهل العلم قديما وحديثا بتحريمه وخاصة ما ذبح من أجله وأما قول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وهذا لا يختص وهذا لا يكون في احتفالاتهم الشركية وهذا يعني في يومياتكم بينكم وبينهم فيا عباد الله أنتم المسلمون وهم غيركم وأنتم غيرهم اتخذوا دينكم يا عباد الله وتمسكوا بتعاليم دينكم فإنكم مسلمون أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم هدنا في من هديت وتولنا في من توليت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من آديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ألا سل وسلموا عباد الله على حبيبنا محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya kuma shine ubangijin na farko shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya kuma shine wanda ka wakilta shi a bisa wato wahayinka ya isar da manzanci zuwa ga ainihin wato wato bayinka ya Allah ka yi tsira aminci gare shi da kuma iyalan gidansa da kuma sabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wata'ala domin tsoron Allahu tabaraka wata'ala Allah yana ba da mafita a duniya da kuma a lahira ba da haka ya ku ƴan uwa ku kiyaye Allahu tabaraka wata'ala a fili da kuma a ɓoye domin babu abin da yake ɓoyuwa ga Allahu tabaraka wata'ala ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ku ya bambanta ku da sauran al'ummomi, ku nan ku ne zaɓaɓɓiyar al'umma, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata yake cewa, kamar haka ne muka sanya ku, ku ne al'umma zaɓaɓɓiya don ku zamto shahidai masu shaida akan wato sauran mutane, ko kuma manzanni, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ya zamto mai shaida a kanku Allahu tabaraka wa ta'ala ya fifita wannan al'umma akan sauran wato al'ummomi mu wannan al'umma mu ne masu shaida akan sauran al'ummomi cewa annabawa sun isar musu idan aka tashi alkiyama da yawa daga cikin al'ummomi za su jayayya tsakaninsu da annabawansu su ce ba su kawo musu manzanci ba ba su isar da saƙon Allah ba sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce da ainihin annabawa to kun ji sun ce ba ku kawo saƙo ba sai annabawan su ce lalle min isar da saƙo sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce da su to menene wane ne shaidar ku sai su ce Muhammadu wa ummatahu sallallahu alaihi wasallam annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummarsa su ne masu mana shaida sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya tambayi wannan al'umma ya tambaye mu cewa ku kun shaida cewa manzanni sun isar musu sai wannan al'umma ta ba da shaida lalle an isar sai sauran al'ummomi su musunta su ce to ku da ba ku rayu a lokacinmu ba ya aka yi kuka san ya iso mana sai wannan al'umma ta ce ai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da alƙur'ani an masa wahayinsa a cikin alƙur'ani kuma akwai maganar cewar lalle manzanni sun isar saboda haka wannan al'umma ya ku bayin allah ku ne ainihin al'umma zaɓaɓɓiya babu al'umma da ta kai wannan al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da wannan addini da wannan shari'a zaɓaɓɓiya saboda haka ya ku bayan Allah kada ku yi tarayya da ainihin nasara wanda suke shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin kiristoci kenan a cikin wato sha'anin wato bukunkunansu na ainihin idi na ainihin haihuwar annabi isa alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala bai haifi kowa ba kamar yadda kuma ba haifarsa aka yi ba kudin fa musulmai ne kun yarda da wannan saboda haka Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya sa muku wannan suna da cewa ku sunanku musulmai a cikin injila haka ya kira ku a cikin attaura haka ya kira ku haka nan a cikin alkur'ani mai girma ya kira ku da suna musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce huwa tabakum shine wanda ya zabe ku shine wato wanda ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah tabaaraka wa ta'ala bai sanya muku wahala da tsanani a cikin addini ba sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace millata abikum ibrahim wannan addini da kuke kai shine tsari shine addinin babanku annabi ibrahim alaihi salam huwa sammakumul muslimun huwa sammakumul muslimina Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda ya kira ku ya sa muku suna sunanku musulmai min qablu kafin ma zuwan alkur'ani amana a cikin attaura da injila da sauran littattafa wafi haza hakanan a cikin wannan alkur'ani sunanku musulmai saboda haka kada ku yi tarayya da waɗanda suke ba musulmai ba wajen bukunkunansu wanda wannan biki ɗin suna tabbatar da ainihin shirka ne ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala shi kaɗai yake shine mahalicci bashi da ɗa subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa Kul huwa Allahu ahadun ka ce shi ne Allah shi kaɗai Allahu samad Allahu tabaraka wata'ala shi kaɗai yake wanda kowa yake da bukata kowa yake da matsala gare shi yake kaiwa da ƙwari da tsuntsaye da dabbobi da mutane da tsirrai da bishiyoyi kowa a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala yake neman lafiya yake neman biyan bukata yake kai kukansa a yanzu yanzu nan idan kana addu'a to kuɗin kun kai biliyan nawa ko triliyon nawa a duniya kowa yana addu'a a wannan lokacin idan adadin idan kai baka da lafiya kana neman lafiya to adadinku ya wuce lissafinka a duniya wanda suke neman lafiya a daidai wannan lokacin idan kana neman albarka a wannan lokacin mutane da suke neman albarka sun wuce duk wani adad wato wani abu da kake bukata a lokacin akwai wani adadi na bayin Allahu tabaraka wa ta'ala wanda suke neman irin wannan abin da ma wani wannan abin Allahu tabaraka wa ta'ala shine as-samad kowa ya tashi gare shi yake nufa subhanahu wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala a farkon wannan sura yake cewa shine ahad wato shine shi kadai lafazin wato ainihin ahad bashida kalma da za a ce na biyu ma a ainihin larabci a larabci idan ka ce awwal to za a iya ce akwai thani idan ka ce ula akwai thaniya in ka ce wahid akwai thani saboda haka amma lafazin ahad bashida wato harfan ma ba za ka iya haɗawa ba a larabci ka faɗi kalmar da take nuna biyu wannan kaɗai yana gwada maka cewa Allahu tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne kuma shi yake da ikon wato aiwatar da komai shi halicci kowa da komai da komai ku duba yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan aya a cikin wannan aya a cikin wannan sura mai albarka yace qul huwallahu ahad kalmar ahad ɗin nan fa tana da abin lura akwai balaga mai zurfin gaske a ciki idan bawa ya tsaya ya tsam da ransa ya kalli yadda aka gina wannan kalmar ahad da harufa guda uku kuma ya zamto tana nufin guda ɗaya amma babu yadda za a yi ka gina biyinta ko ukunta ko na a makamancin haka amma duk sauran kalmomin da ake lissafi da su a larabci za ka iya samun biyu uku har izuwa ƙarshen lissafi amma kalmar ahad ba dama ka iya kirkiro kalmar da take nuna biyu wannan kadai Allahu tabaraka wata'ala yana gwada cewa lalle shi kadai ne kuma shi halici bayi shi ya ba su ikon magana babu wani mai magana da zai iya hada kalma da take nuna biyu da irin wannan wato gini na anashin kalmar ahad wallahi iya wannan kadai yana tabbatar maka da cewa Allahu tabaraka wata'ala shi kadai yake kuma bashi da abokin tarayya a cikin wannan sura ta anashin wato suratul ikhlas Allahu tabaraka wata'ala ya kore cewar shi ba shi da ɗa annabi isa ba ɗansa ba ne ba annabi isa shi ma bai ce ɗansa ba ne to bikin kirismeti da ake yi ana bikin cewar ran da aka haifi annabi isa alaihi salam ne wane ne ya haife shi kuma shi ne allahu tabaraka wa ta'ala amma allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka ya tsarkaka wato ba shi da ɗa ba kuma haifarsa aka yi ba subhanahu wa ta'ala saboda haka ya ku bayin allah kada ku yi tarayya da ainihin wasunku dangane da ainihin wato wato yin wannan bukunkuna ko yin farin ciki ta yasu murna na ainihin wato wannan shirka mafi girma da cewa Allahu tabaraka wa ta'ala yana da ɗa annabi isa alaihi salam shi bawan Allah ne kuma shi manzan Allah ne annabi isa bai taɓa cewa shi Allah ba ne haka nan mahaifiyarsa maryam ba ta taɓa cewa ita Allah ba ce ba kuma su taɓa cewa su ne suka halicci kowa ba a'a annabi isa shi da mahaifiyarsa sun tabbatar da cewa su ɗin fa bayan allah ne allahu tabaraka wa ta'ala ya ce idan allahu tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi isa gobe alƙiyama kai ka ce da mutane su riƙe ni su riƙe ka kai da mahaifiyarka a matsayin alloli guda biyu banda allah ku ne alloli allahu tabaraka wa ta'ala zai tambayi annabi isa alaihi salam wannan tambaya annabi isa sai ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ni ba zan iya fadar abin da yake banna da hujja ba wanda yake ba gaskiya bane in ce ni Allah ne ya ubangiji ban faɗi wannan ba ba kuma zan faɗa musu wannan ba in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya ubangiji idan na zamto na faɗi cewar sabauta min ni danka ne ko ni ne Allah ya ubangiji in na faɗa ai kai ka sani ya ubangiji kai ka san abin da yake sirri na ni kuma ban san menene sirrinka ba ya ubangiji kai ne masanin abin da yake boye wato kai ne masanin gaibu ya ubangiji ba abin da nace da su illa ma amartani bihi face abin da ka umarce ni da shi menene abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi Isa da shi shine ani ibudullaha rabbi wa rabbakum shine ku bautata wa Allahu tabaraka wa ta'ala ubangiji na kuma shine ubangijinku annabi Isa ya tabbatar da cewa shi fa bawan Allah ne shi kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi isa alaihi salam shi bawan Allah ne a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah annabi isa masihu kenan bai taba jayayya ba bai taba jin girman kan cewar shi ba bawan Allah bane walal mala'ikatul muqarrabun haka nan mala'iku da suke daukar al'arshi su ma ba su taba jin cewar su din ba bayin Allah bane Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya girman kai dangane da bautar Allah tabaraka wa ta'ala to dai ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da mutane gabaki ɗaya zai tattaro kowa da kowa da na farko da na ƙarshe zuwa gare shi gobe alkiyama zai yi wa kowa hisabi duk wanda ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya haifi ɗa Allah tabaraka wa ta'ala zai kama shi zai azabtar da shi kuma yayin shirka babbar idan ya mutu ya shiga gidan wuta Allah tabaraka wa ta'ala ba zai taɓa fitar da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya ku musulmai ya ku bayin Allah lalle yana daga cikin wato mafi girman laifi mafi girman abin da Allah tabaraka wa ta'ala bayya so shine shirka da Allah tabaraka wa ta'ala to waɗannan bukunkuna da ainihin su nasara wato kiristoci suke yi suna biki ne cewa Allahu tabaraka wa ta'ala yana da ɗa to wannan shirka kenan babbar annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari cikin hadisin da ibn abbas ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangiji Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa kazzabani ibn adam dan adam yana ƙaryata ni ko ɗan adam ya ƙaryata ni in ji Allahu tabaraka wa ta'ala walam ya kullahu zalik bai kamata kuma a ce ɗan adam ya ƙaryata Allah tabaraka wa ta'ala ba domin Allahu tabaraka wa ta'ala shine gaskiya duk abin da ya faɗa kuma gaskiya ne kuma shine mahalicci Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce bai kamata a ce wani ɗan adam ya ƙaryata ni ba sai Allah ta'ala ya ƙara cewa ɗan adam ya zage ni bai kamata kuma a ce ɗan adam ya zage ni ba in ji Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ƙaryata ni da ɗan adam ya yi shi ne ɗan adam ya raya cewar ban ni da ikon in sake dawo da shi bayan ya mutu idan bawa ya ji cewar idan ya mutu ba za a tashe shi ba to wannan wato ainihin ya ƙaryata Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa amma kuma zagin bawa gare ni cewa bawa ya zage ni shine idan bawa ya ce ina da ɗa to lalle wannan bawa ya zage ni kenan waɗannan mutane ya ku bayin Allah ya ku musulmai suna yin wato ainihin biki ne na ainihin zagin Allahu tabaraka wa ta'ala kaga kenan tunda suna tabbatarwa da cewa annabi Isa dan Allah ne Allahu tabaraka wa ta'ala ce kuma duk wanda yace na ina da ɗa to ya zage ni kaga kenan musulmi ya kamata ya nisanci nuna farin ciki ko taya farin ciki ga duk wanda yake zagin Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah kada ku yi wato ainihin murna kada ku aika musu sakonni ta ainihin waya ko ku kira wanda yake wato kirista ta waya ka masa murnar kirsimeti ko ka rubuta sako na text message ka tura duka wannan yana daga cikin wato tarayya da su yana daga cikin mummunan aiki Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa annabi Isa dan Maryam shi fa ba kowa bane face manzon Allah ne hakika kuma waɗansu annabawan ma waɗansu manzanni sun zo kafin shi annabi isa haka nan mahaifiyarsa siddiƙa na maryam sun zamto suna cin abinci allahu tabaraka wa ta'ala kuwa baya cin abinci ba a sanya yake ba kawai dai duk siffofin da ya faɗa da duk sunayen da ya faɗa musulmai suna yin imani da shi ne amma annabi isa alaihi salam an gan shi ya ci abinci haka nan mahaifiyarsa ita ma haka to saboda haka za a ce kuma shine Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah kada ku yarda ku taya waɗanda suke kiristoci murnar wannan rana domin yin haka ɗin ya saba wa karantarwar addininku amma wannan ɗin ba yana nufin cewar kada ku musu adalci bane kada ku kyauta zamantakewarsu ba ne a'a Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la yanhakumullahu 'alal ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai hana ku dangane da waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su yi ƙoƙarin fitar da ku daga gidajenku ba Allah tabaraka wa ta'ala bai hana ku ku musu adalci ku kyautata musu ba a'a kana da makwabci ko kana da wani abokin aiki ko wani abokin zama wanda yake kirista ne to Allahu tabaraka wa ta'ala ya umarce ka nema ka masa adalci ka kyautata masa ka masa kirki amma abin da ya shafi wato wato ainihin kirismeti na ainihin wato shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wannan babu ruwanka domin kai kana yin taka tsantsan ne ya za a yi ka gama da duniya lafiya a tashi alkiyama ka shiga gidan aljanna ba wai damuwarka ku daidaita da shi ko da imaninka zai rushe ba ya ku bayin Allah ku yi taka tsantsan lalle dangane da abin da ya shafi wato abincin da ake yinsa domin ainihin bikin kirsimati malamai magabata tun da da kuma na yanzu sun yi maganganu a ciki mafiya yawan maganganun shine wato malamai sun tafi akan cewar lalle abincin kirsimati wato haramun ne musamman kuma abin da aka yanka domin ainihin kirsimati din amma waɗansu sun yi sauƙi cikin wato abin da yake ba yanka ba ne amma yanka kan gaba ɗaya sun tafi akan cewar haramun ne musulmi ya ci duk abin da aka yanka domin ainihin bikin kirsimeti sai dai waɗansu suke cewa abin da ya shafi 'ya'yan itaciya alewa da sauransu da su biskit ko biredi suke cewa wannan ba laifi mutum zai iya ci amma wasu suke cewa gaba ɗaya masu ba su ga halarcin haka ba komai da komai maka tattara ka rabu da su kawai tunda yanzu suna fa murnar fa cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya haihu ne to kai ina kai ina murnar wannan alhalin zagin Allahu tabaraka wa ta'ala ne fadin Allahu tabaraka wa ta'ala a yau na halatta muku at-tayyibat wato na halatta muku abinda aka yanka da sunan Allah abincin waɗanda aka baiwa littafi ma'ana yahudu da nasara halal ne gare ku kuma abincinku halal ne gare su wannan ba ana nufin wato ana nufin yau da kullun ne amma bai hada da ainihin abincin Kirsimeti ba ya ku bayin Allah ku rike ku yi riko da ainihin addinin ku ku fa musulmai ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya zabe ku ya fifita ku akan sauran al'ummomi babu wata daukaka da zaka nema a gurin wanda yake wani musulmi babu wata gamsarwa da zaka yi masa dan ya gane cewa kana tare da shi 100 bisa 100 wannan ba abin bukata bane da gare ka kai dai abin da ake bukata kada ka yarda ka zalunce shi kar ka yarda ka dauki dukiyarsa kar ka yarda ka kware shi kar ka yarda ka ci zalinsa amma addinin ka daban addinin ka wato addinin sa daban naka daban haka Allahu tabaaraka wataala yace annabi sallallahu alaihi wasallam lakum dinukum waliyadin addinin ku naku ne nima kuma addini na saboda haka Allahu samad Allahu tabaaraka wataala shine al-ahad shine wato shi kadai yake bashi da abokin tarayya muna roƙon Allahu tabaaraka wataala ya ba mu iko da riko da addinin mu ya ku bayin Allah lalle ayi taka tsantsan dangane da abin da ya shafi addini kuma duk abin da yake da alaka da inashin tauhidi aƙida yana da hatsarin gaske shi musulmi bashi da jari bashi da kadara bashi da abin da ya mallaka wanda ya kai wato kaɗe ta Allah ɗin nan subhanahu wata'ala tauhidi ɗin nan saboda ka duk abin da zai zo ko da ba zai goge tauhidin ka gaba ɗaya ba in dai zai ɗan taɓa shi koyaye ne karka yadda wani abu ya taɓa wannan abin saboda sensitivity ɗinsa kamar idan ɗan adam ne dan adam kowa yana ganin kimar ido saboda ka duk abin da yazo baya da ta masa to ka dauka tauhidinka aqidarka fa tafi kwayar idanka muhimmanci tafi komai a jikinka domin a yau zaka iya rasa idanka kayi rayuwa mai kyau akan addini ka mutu gobe alkiyama ka shiga gidan aljanna amma ko ka rayu da idanuwanka idan ka rayu a gidan duniya babu kyakkyawan tauhidi gobe alkiyama zaka shiga gidan wuta ne Allah tabaaraka wataala ya kare mu muna roƙon Allah tabaaraka wataala ya kyautata ƙarshen mu ya ubangiji wannan ƙasa ka ƙara mata zaman lafiya da kuma albarka ya ubangiji ka ƙara wa garin nan zaman lafiya da kuma albarka ya ubangiji hali da ake ciki na sace-sace yayi yawa a gari Allahu tabaraka wa ta'ala ka shirye da masu yin haka din ya ubangiji ka mana kuma maganin su Allahu tabaraka wa ta'ala ka san su wane ne kuma bayinka ne kai ne mai iko akan komai ya ubangiji marasa lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ka ba su lafiya kowa da bukatun su na alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya masa kowa da matsalolin sa Allahu tabaraka wa ta'ala ka san matsalar kowa Allah ta'ala ka magance wa kowa matsalarsa ya ubangiji kowa da gurin neman abincinsa Allah ta'ala ka sa masa albarka a ciki akwai wani dan uwa ya ce a gaya yan uwa a sa shi cikin addu'a ya buɗe gurin sana'a yau ɗin nan a nan garin Allahu tabaraka wa ta'ala ya sa masa albarka a ciki Allahu tabaraka wa ta'ala ka bashi nasara ka bewa duk wani wato duk wani musulmi albarka ka sa masa albarka cikin sha'aninsa na yau da kullum ya ubangiji ka kyautata ƙarshen mu ya ubangiji ka sa min kyakkyawan ƙarshe qumu ila salatikum